استودعتك ما علمتني فانظره إلي عند عادتي إليه ولا تنزني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الله yana cewa walaqad adalla minkum jibillan kathira wallahi hakika shaytan ya fakar da taron jama'a da yawa daga cikin ku dama jiya Allah ya ce alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin ya ku bani adama shin ban umarce ku ba cewa kan ku bauta wa shaidan lalle shi shaidan ba abokin gaba ne mabayyani a gare ku wa an a'budu ni kuma na ce ku bauta min ni kadai hadha siratun mustaqim wanda shi ne tafarki bane da shi to sai Allah ya ce wa laqad adalla minkum wallahi haqiqa shaidan ya fatar da jibilan ai khalqan jama'a kasiran masu yawa minkum daga cikin jumla da jam'u jabir jam'i ne na jabir ka kadir wa bi qira'ati bi barbil ba'i wa bi qira'ati wanda rubu'a rabba jumlan kasira ba ta mu ne jumlan ne a fallan ta huru ta akiru yanzu su ba za ku zama sun suna hankaltar adawa ta buka wata shi ta jiki da ku ba وإلا له دفتا والتليك الجريح أو كما أعضاف عن كثر ما حل بهم أظن يرجي أدى كابرا برضو من العذاب إلى عذابا تقولوا لكما كبالة الشيء كذا أظن يفعل كابرا باية كما يفعل لكم نعم
هذه جهنم التي كنتم توعدون
نعم على الله ويقال لهم ذات وكافري هذه جهنم التي كنتم توعدون وان القاعده جهنم النوم كذا شيء انا نقع القول في هذا الكتاب wanda kuke karyatawa kuna cewa karya ne to yanzu ga sanin da ku ya gani ita ce ne jahannama nan da kuka zance ana muku alƙawarin cin a duniya ita lauha biyar اقرأوا اليوم بما كنتم تكفرون Allah zai ce musu islauha al-yawma ku shige ta ita jahannama na al-yawma a yau bima kuntum taquluna al-dalil abinda kuka kasance kuna kafin cewa na'am اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Allah ya ce al-yawma naqtimu ala afwahihim a yau ranar al-qiyama naqtimu ala afwahihim muna rufe bakunan kafirai da kaulihim domin faɗin da suke cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina suratul al'ani idan suka ga azaban lahira suka ga hali da suke ciki sai su yi wa Allah rantsuwa da ce wallahi sun rantsa da Allah rabbina ubangijinmu ma kunna mushrikina mu ba mu kasance mushrikai ba a rayuwar duniya to tunda al'adar ce ƙarya da ba kan a duniya yau kuma suna neman kuta sai su yi ƙarya da ce su ba allantur alayi a duniya ba su yi shirka ba to a dalilin wannan Allah zai fito bakunan su ay yamna'u ha'an kalamin nafi amma musawai shi Allah zai hana su yin zance wanda zai amfane su amma fa da nafi qawluhu ta'ala fil ayati al-ukhra wannan baya kore faɗin Allah ta'ala da ya ba mu labari a cikin wata aya daban yadda yau mata shaɗu alaihi mu alifi na tuhum ku tuna ranar da harsunansu za ta ba da shaida gare su shi ku harshe ai shi ne a wato mazaunin baki kamar yadda ana magana an ce ana magana da baki ai ma'ana harshe ne yake magana aka ce an rufe baki to harshe ma ba zai samu damar yin magana ba sannan kuma aya ta ce yau mata ya zo alaihi alfilatun kulanar da harsunan za ta ba da shaida a kansu kuma nan Allah ya ce alayhi nakumu ala afwahihim to wancan baya kore wannan wa hadha murtabitun bi qawli israhu al yawm ruya alawai zuwa hadisi annahum min al qalu lahum zalik lokacin da za a ce musu هذه جهنم التي توعدون يجهدون ما قدر عنه في الدنيا za su yi jayayyar abin da ya gangaro daga gare su na kafirci a rayuwar duniya wai ka kasa mura za su dinga husuma da jayayya fa tashhadu alaihim jiranu makotansu za su ba da shaida akan lalle waɗannan mutane kafirai ne wa ahalihim har iyalansu za su ba da shaida a kansu wa asha'irihim da danginsu za su ba da shaida a kansu ويهلكون على ان ذات رنس ضد شهود da suka tsaya suka ba da shaida za su yi rantsuwa annahum ma kanu mushrikin su fa lalle ba su kasance mushrikai ba a rayuwar duniya wa yaquluna suna cewa la nujizu alaina shahidan mu ba za mu yadda da wani mai shaida a kanmu ba illa min anfusina sai mu da kanmu mu ba za mu yadda wani ya ba da shaida a kanmu ba sai mu da kanmu to a lokacin Allah ya ce to a lokacin ne bai kunu ala afwahi Allah sai ya zuba bakunan su da bakin nasu ya saba da ƙarya wa yuqalu li arkanihi sai a ce wa kafofin su an tiku ku yi magana fa tantiku lima kadara minhu to a lokacin ya sauran gafofi wanda baki za su yi kuluci da abin da waɗannan kafirai suka aikata وحكمته إسناد القتل لنفسه حكمة على النفس جنجن رفع باكين لألا يلي نفسه كذاك تلك شوى اليوم نختم على أفواههم نور نظام رفع باكين كافرين وشهادة للأيدي لكم حكمة cikin ba da shaidar hannaye wa al'adu da ƙafafuwa to dafu tawaguni wannan yana kore zaton Allah duka ha kulcin da hannaye da ƙafafuwa da sauran gaɓoɓi suka yi jabrun an tilasta musu ne majburu shi ko a ƙa'ida wanda aka tilasta masa yin ikirari gairu makabulin shahada ba a karɓar shaidar to ba a fara da Allah ya fa'idantar a wannan aya Allah duka ha kulcin da gaɓoɓin za su yi aiki tiyari na zafi ne ba tilasta musu a kai Allah dai ya rufe bakin wa tukallimu na aidihim Allah yake hannayen su za ta yi zance da mu inji Allah wa tashhadu arjuluhum qafafuwan su za ta ba da shaida wa gairu wa gairu da watan da su wata gaba har ciki da farki za su ba da shaidar abin da suka aikata bima kawo ya tsibura za su ba da shaida da abin da waɗannan kafirai suka aikata wa kullu ƙuhu kowace gaba a cikin kafiri yankin yana yin furuci da ba a zara minu da abin da ya gangaro daga gare shi na aikin kawo shi walau da shawar.
ولو رجعوا لأخذنا على أعينهم فاستمروا الصراط فأني يؤجرون
ولو نشاء da mun ga dama da tabbata ala ayyuka da mun shafe idanuwansu ai da abin lahu da mu makamtar da su tsamsan shafewa fasta ba kun su zaka sai rijiyar da neman hanya ai iska da mu za su yi gaggawa suna neman tafarki zahiri na suna son su gudu su bar gurin ka adadi kamar al'adar da suka saba a rayuwar duniya Allah ya ba Allah yin su yau ta yaya za su gani in muka shafe da su gina irin a wannan lokaci ai amfani la yi su ba taba gani ba in Allah ya shafe idanuwa walau na sha ولو رجعوا لأخذناهم على مكانتهم فاستقاموا
sun shafe halittar su kiradatar sun koma gurai wa kanazir da alhanzir au hijara ko ko mu shafe su mai da su zuwa su alama kanazir a guraren da suke duk wanda ya saba wa Allah ko ya makaji da Allah ya so zai gaggauta hallaka shi a duniya ya mai da shi guri ko alade ko kuma ya mai da shi dutse wanda yake sandararre bai da rai وفي قراءة سورة قراءة مكانات بتعليم الجمع جمع مكانة بمعنى مكان sai mu shafe mu bai da su gurin ko aladu ko duwatsu a gulbin da suke din ya zama shi ke nan sun canza halitta daga yan adam sun kuma wata halitta daga ai bi mana su ne a cikin gidajen shi ne alama kalu ne ne amma ka dawo duniya a lokacin da suka zama dutse kamar ai ba za ka samu ikon tafiya ba ولا يجدون كما الله تعالى يكون داوا أي لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء ذلك تعالى يكون تبيع وكما قوموا ومن نعمل ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا تعقلون الله يقول ومن نعمله هو أن مكرايا شيء بإطالة بإطالة أجله لتقوي أجل سنة الدنيا muka raya shi ya yi tsawon kwana a duniya ya kai shekara irin tamanin ko cikin ko ɗari nuna kifu za mu sun fi yadda shi bai sauke a cikin halitta za mu akasa halitta da ta koma akasin yadda yake da ƙarfi wa man nu'amiru nan kusu a kira'ar za mu sun fi yadda shi bai sauke a cikin halitta wa zai kira ta duka shi bi da nuna kifu من التنكيب الذي أكثر ومن التنفيذ أي تنكيه ذاب تنفية جبسها للذكر فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وعرما zai zama to bayan ƙarfin da yake da shi ƙarfin da yake da lokacin da yana shekara arba'in wa shababi da ƙarfin ƙuruciyarsa sai mu mai da shi zahiban mai rauni ya zama yana tafiya shi kaɗai kamar zai fara saboda rauni wa haraban kuma da tsufa sai ya zama tsufa ya cinye shi wani lokaci ma ba zai iya tashi ba sai an ɗaga shi ba zai iya yin komai ba sai an yi masa kamar yadda Allah ya faru shi yana jariri in ya kashi sai an wanke masa in ya fitsari sai an wanke abinci sai an ba shi a baki to idan mutum ya yi tsawon kwana rayuwar tana komawa kamar yadda ta fara da farko za ka ga mutum lokacin da yake da kalbinsa kusan yana takama da kalbi in gwanin kokowa yana ɗaga mutane na bugawa da ƙasa in ɗan jamba ne idan ya yi daushi mutum duka ɗaya zai faɗi to amma aka ce ya kai shekara saba'in tamanin idan ka ce ya zo ya yi wannan aikin ba zai iya ba saboda Allah ya nakasa wannan halitta tasa ta koma da baya da baya ta yi rauni afala ya kiruna shin kafirai ba za su hankalci cewa Allah qadir ala zalika al-ma'lum indahu ubangiji da yake da iko akan wannan ya bai da mutum mai karfi ya zama mara karfi ya zama mutum wanda yake ji da karfin samartaka ya zama tsohon tukur da yake da iko akan wannan abin da yake sananne ne indahu a wajen su yanzu ba za su hankali cewa ƙadirin yana da iko alal ba'aji a maganin alkiyama ba har yanzu da suke yawa da gare da cewa Allah ya yana da iko da zai tashe su ba to yi ujiru da ba da gaskiya da zikiratin bitta'i afala ta ake nuna ana magana da zuciya da shi ba kwa hankalta ba amma Allah na mu shi'ira.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين نعم الله يقول وما علمناه شيرا أي النبي ومسند النبي صلى الله عليه وسلم واقع به معنى ذلك واقع مكفويا مثلا رد لقولهم وان الرد يدعى الله يتبدل الكافرين تذكر شوى إنما أتى به من القرآن شعر cewa abin da manzon Allah ya rubuta na alƙur'ani na alƙur'ani da waƙa ne suna cewa wa yaquluna sha'irun majnun wani lokaci da ce mawaki ne ko ko ce mawaki ne ko ce mai tsafi ne da suka yi maganar waka don Allah ya ce ni ban koya maka waka ba wa ma yan baki da kuma waka bai dace da shi ba ai ya tudu lahu baya sauki gare shi ita a shi waka in huwa abinda manzo Allah ya zo da shi din nan ba komai bane ai lasan da bi a taji abin nan da manzo Allah ya zo da shi na alqur'ani laifin da zama duka illa zikiru masu wa'azi ne izatun wa ƙur'anu kuma ƙur'ani ne yujidu mabayyani ai muzhiru lil aqali ne bayyana hukuncen hukuncen addinin musulunci wa gairiya da watan ma musawu ne su kaulu fadin Allah ya ce wa bayan bajilahu ko wa wa ma'allan nahu shi'ra din hadha tanbihu min Allah ta'ala li nabiyyi ita wannan tsarkakewar Allah ne subhanahu wa ta'ala da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an ali hayyim gabalin guma kansu bima auhahu Allah ke sabu da Allah ya wa Allah wahayi gare shi in law kana min aqaihi babu ittihami la badal ihtijabi bi yake rabba li qawlihim anna ma atajihi min alquran shirun ay wajina idin yayin nan fa yasiru al-ma'ana ma'anar wannan wa ma'anar na shira wa ma dalila ma'anar da kuma laifin qur'ani shiri shi alqur'ani dai ba waka bane dan abin da muka koya manzo Allah shi ne alqur'ani to tunda Allah ya ce ba waka muka koya masa ba to ma'ana shi ne alqur'ani nan ba ba waka bane da annan shira da ta waka kalamu zance ne muzakarafin wanda ake kawata shi da kakale-kakale da ake masa domin ya shi mawujudu kuma abin aunawa ne da wajen na waka mutfiyin kasadan mabinin alaka ya lafi wa auhamin wajiya ana waka da ana jira ta akan wani khayalan abubuwan da basu faru ba wani kaji tatsuniya ne wani wani kaji mutane mutacce abin da ba zai kasance ba wa auhamin da kuma dai zakallace wajiya wacce take mara amfani wa aina zalika min alqur'an alazim to tayaya wannan zai samu gushi a cikin alqur'ani mabwayi alladhi tanazzaha an mumasala kalam albashar wanda alqur'ani ya karkata kabarin misaltuwa da zance na dan adam kauluhu da yake wa mayan bakila waqa ba ta dacewa da manzon Allah ai la yusiru waqa baya inganta ولا يليق بايا داشوا منه بريش لأن شيرا يوم واقع أصل انت شعره لمر انت لي الأخاذيب كريري لو ياك في مواكي انت مواكي الدنيا لي واقع يقام بي كريابا وهي عليه مستهيلة إذا قوى قليا أبر كولي واتق من ذا الله ولذا دومها كنما كيلا ما سيكي ما سنة سوى أعذبه أكذبه mafi daɗin waƙa ita ce mafi ƙarya a cikin waƙa wace ta fi daɗi ta fi zaƙi to kuma za ka san ita ce mafi cika da ƙarerai fatasilu sai ya kasance annan nabiya shi annabi sallallahu alaihi wa sallam la yanbaghi da wushi waƙa baya dacewa da shi wala yajibu baya dacewa gare shi to in kunta idan kai tambaya kace to inna huka basala bi qawli ibn wa to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya taba kwatan da rera baitin Abdullah ibn wa baitin nan da ibn wa yake cewa ka tattu bi lakal ayyam ma kunta jahilan wa yati ka bil akbari man lam tuzawi yana cewa sa bi lakal ayyam da sannuyar da gobe al'ayyamu tubdi laka za ta bayyana maka ma kun da jahil abin da ka kasance kana jahilta yau yau da gobe idan kana ganin wani misali ya tsufa tukub yana baka mamaki to ka jira kai ma ka tsawon kwana irin nasa yau da gobe ba za ka baka labarin abin da ka jahilta wai hakika bil akhbari ma lam tuzawwi bi malam su zo mu ji abin da baka yi guzurin ka bai kace lahira to ya ci ka bil akbari za ta zo maka da labari ka jira a tashi alkiyama wannan baitin saboda hikima da malaka da take cikin sa manzo Allah ya san rera shi wani lokaci Gashi kuma Allah ya ce wa ma'allamna shira wa bayan bayyana. Sannan wa a sha'anin nafi gano wancan ma wani ne ne shi mutantawa ya ibnu ruwa ne. To amma shi da kansa Muhammad sallama an ji kamar ya yi wani baiti wanda abun da aka fara ne. Shi da ƙauru madadar yake cewa anan nabiyyu la kadhib annabi Abdul Muttalib. Wannan a lokacin yaƙi ne a gurin yaƙi ne manzo Allah yana yau kansa kira ne yace anan nabiyu ni ne annabi da kadin ba ƙarya ba annabi da Abdul Muttalib ni ne dan Abdul Muttalib ya kira kakan sa yin jira wa kansa an ibnu Abdul Muttalib da ga ta ƙara la kadin dan kuma ta ƙara da Muttalib kuma aure duka irin ne aure ne na waka وقوله ده فضل من الله صلى الله عليه وسلم shi ma a wajen yakin gazwatu kanda lokacin da ana aikin tonar ramun nan na kewaye garin madina manzo Allah ya yi tuntube da wani dutse sai dan ya tsantsaye jini to sai ya faɗi wannan kalma yace ya wato da ya kalli dan ya yana zubar da jini yace hal anti illa abdu'in lamiyat wa fi sabilillahi ma lakiti هل أنت إلا أسبوع دميتي وفي سبيل الله ما لكيتي إذا هل أنت شيء إنما بقوم البشر إلا فشي أسبوع دنياك أشي دميتي تكيك يجيني وفي سبيل الله ما لكيتي ما لكيتي أبنى بشيك غمد شينا لوني يا صالح في سبيل الله أشي بهذه في سبيل الله أبنى ومن كلمة كلمة كلمة hal anti illa bin da miki wa fi sabilillahi maliki to imam rasul qultu idan mai tambaya ya mu wannan tambayar Allah ya ce wa ma allamnahu shira wa ma yanbaghi lahu mu ba mu koya masa waka ba kuma waka ba ta dace da shi ba to gashi kuma ana yana maimaita baiti Abdullahi dan ruwa kuma ya faɗi wasu kalmomi da jumloli da suka yi kama da auren waka malam sai ce amsa shi ne a hasanin ma uji ba biyu mafi kyawun abin da za a ba da amsa da shi a wannan tambaya an da isha da hu bai da ibn ruwa lallai lela waƙan nan na bai da ibn ruwa da manzon Allah ya yi wa insha'ul baitayn al-muqaddamin da fara insha'in wannan baitoci da suka gabata guda biyu lan yakun al-qasr shi bai yi su akan gudun waka ba ba da nufin waka yi su ba wa inna ma wafaqa wala da shi'ri a a kawai ya faɗi magana ce sai ta dace da awon waka shi ba da niyyar waka yi ba magana ce ya mita sai kuma ta dace da awon waka kama shi babu ayatul qur'an kamar da ana samun wannan a cikin shashin ayoyi al-Qur'ani da aka al-Qur'ani zai ba waka bane amma akan samu wasu ayoyi wanda idan ka tsinka suka auna su za su iya komawa awon waka to fa laysa kullu man qala qawlan mawdunan ba baya zama to duk wanda ya faɗi wata magana ta zama abun aunawa kamar awon waka la yakudu bihi shi'r wanda bai yi waka da wannan maganar ba kuma a ce masa sha'iran wannan ya zama mawaki wa inna ma wafaqa wajha shi'r kawai yayi ya faɗi magana ce sai ta dace da wajani na waka amma shi ba waka yake nufi ba kuma ba da niyyar waka ya faɗi wannan bai duka ba alama kuma da ne suna buga misali kamar faɗin Allah a cikin suratul kafi faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur kace wannan ayar inda wanda ya faɗi sai a ce waka yi saboda kamar sha a fallolin ya zama kamar tannulul bai wa man sha a falle kabur shi kuma ya zama ajibul da kake ko shakirul bai kuma duka awon su ɗaya ne to amma shi Allah ba da nufin waka ya kawo wannan aya ba ya kawo ta ne a aya ta alqur'ani saboda haka yadda ka sa alqur'ani ba waka bane dukkan ayyukinsa ba wa a bane ba da duk ba Allah ya kafar da su ba to ko da ka wata kalma ta yi kama ba yau da ina wa a ba wa a bane to haka nan zancen manzon Allah a nan annabin anan nabiyyu la kabi annabi abdul muttalib da hal anti illa asbu'in jamiti wa fi sabilillahi maliki dukkan bai yi su da dukkan waka ba ya faɗa ne kuma sai ya dace da awon waka saboda Allah ya ce wa ma allamnahu shira ba mu sanar da shi waka ba wa ma yambaci da kuma waka bai dace da shi ba in huwa illa zikru abin da yake wadannan ban komai bane face wa'azi ne wa qur'an da kuma al-qur'ani dinul mubayyin ai mujibul lil aqami wa ghayriha wanda yake bayyana hukuncin hukuncin addinin musulunci da wasanni yanzu a kuma jirgin يضل من كان حيا ويبقى القول على الجاهلين
ya rasulallahi an saukar maka alqur'ani ne bi tunzira domin kai gargadi man kana ayyar wanda ya kasance rayayye ai ya aqilu ma yuqatabu bihi wa yake hankaltar abin da ake gaya masa wa hukum nuzul sune mu'minai sune man kana hayya a wajen qira'a ya zo binyani yunzira qawma dun san qawmaka da alqur'ani ne da ba tunda an ce wa ma allamna mu shira wa ma yanbaghi da ma kana magana da gashi ne to sai yake bi yunzira domin yayi gargadi man kana hayyan da wanda zaman solaye ne su da mu'minai wanda suke hankaltar abin da ake gaya musu wa yhiqal qawl domin kuma kalma ta azaba ta tabbata alal kafiri akan kafirai a wasu kafirai a wannan aya kalmai suka tabbata tuni la ya'qiluna ma yukhatabuna bihi ba sa hankalta ba sa ganewa abin da ake gaya musu sai Allah ya kusanta su da matattu wata ba sa abin da ake bane a wannan yau أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون Allah bai awa lam yarau anna khalaqnahum mimma ajlat aydina an'aman fa hum laha malikun awa lam yarau su kafiran maka ba su sani ba wa istifhamu litakrir wannan istifhamu domin tabbatar ai sun sani wal wawu wa wawu din ad-dakiratu alaiha wa tashka kalmar alam yarau asali alam yarau ne aka sa goku su na tsakanin hamzatul istifhami da kuma harafin nan na lam ya zama a wa lam yarau to wannan wawu din din alif domin adabi ne akan ayar da ta gabata in aka ce a lam yarau ma yayi amma sai aka sa wawu domin nuna adabi ne akan ayar da ta gabace ne a wa lam yarau duwan shiru duba su san cewa anna khalaqana lahum lalle mu mun halatta musu al'amun dabbobin ni'ima mimma amrat ayyuna daga abin da Allah ya mutu aikata don mutum na yi jumlatin nan a cikin jumlar mutane da ake zance da su ba wani ya kafiran maka kadai ba mun halatta wa dukkan mutane mimma amrat ayyuna daga abin da Allah ya mutu kudura ta aikata ai amilnahu abu da muka aikata shi bila sharikin ba tare da abokin tarayya ba wala mu'inin ba tare da wani mai taimako ba mun halatta musu al'aman shi ne dabbobin ni'ima al'amu jami ne na al'am duk hiyar ibu ne ta ce raƙuma wani bakaru da samuwa wa jiran da jimakai da awaki Allah ta fahim laha malikuna kuma su ‘yan adam malikuna masu mallaka ne da ha waɗannan dabbobi ba su suka da shi dabbobin ba mu ne muka halitta musu amma kuma suka mallake su har su kama wani yanka su ci ba mai cin musu dami ai ba su kuma suna iya ƙara yadda suka ga dama da waɗannan dabbobi da muka halitta musu na'am Allah وظللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ce wa zallalna halahu kuma mun kaskanta waɗannan dabbobi gare su ma'ana sakharna ha mun hore waɗannan dabbobi gare su suna sarrafa su yadda suka ga dama idan raƙumi ne a lafta masa kaya a ɗaura masa akala a jari ya tafiya ga ido nisa da wannan kayan ba don horewar Allah ba da ɗan adam bai sai ya sarrafa raƙumi ba haka nan shanu da ake zuwa a yi noma da su a ɗaura musu karma ba don Allah ya hore wa ɗan adam da sarrafa ruwa da ba wanda ya isa ya sa shanu ya yi masa noma to amma Allah ya ce wa zallalna halahu mun hore musu mun kaskanta musu waɗannan dabbobi fannin hara kubu daga cikin waɗannan dabbobi ne suke samu abubuwa waɗanda suke hawa ai ban kubu abu hawa ne kamar rauni wannan ha ya kula kuma suna ci daga waɗannan dabbobi wanda kuma ya mana shi ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون Allah ya wanda mun ya mana shi bayan koyo da aka yi mutu suna hawa suna cin nama waɗannan dabbobi suna tsora kuma kaya wanda mun ya mana shi kuma ko na amfanoni gare su fi har su waɗannan dabbobi kasuwa ya kamar su bi za su cikin wannan dabbobi kuma sai da awakai irin dabbobin kamar nan da suke gashi mai laushi ake saka barguna da tufafi da shi wa aubariya da kuma wabar shi ne gashin rakumi shi ma ana saka mayakai masu kauri da shi wa sha'ariya da gashi shi ne na awakai duka wannan ana amfani da shi da ake cirowa a cikin waɗannan dabbobi su ne manabi wa masharibu da kuma ababen sha shi ne nono su laban ya nuna waɗannan dabbobi raƙuma da tumakai da awakai da shanu duka ana shan nonansu masharib nan jam'u mashrabin jam'i ne na mashaya bi ma'ana tudu amma ne ya zo da ma'anar sha da Allah ya ce wa masharibu da abin sha amma wani masharib su bi mafuli a wasu mafa'il masharib mafa'ilu ai abin nufi mawdi'uhu gurin sha shine hanta da suke tatsan nono a cikin ta duka Allah ya ce mu ne muka sanya musu wannan a fala yashkuruna al-mun'ima alaihim yanzu kafirai ba za su gode wa mai yin duk wannan ni'ima ba بهذا wannan dabbobi da amfani da suke samu a cikin dabbobi wa yudu da su ba da gaskiya ai ba fa abu zalimi ba aikata wannan ba da su gode wa Allah ba da ba su gota masa ba kan wannan ni'ima da ya yi wata ka bi yudu min zalimi واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
Allah ya ce wata ka bi yudu min zalimi alihatan maimakon su gode wa Allah su bauta mana shi kadai wata kamuce suka yi ali hatan gumaka ya abuduna da suke bauta masa min duni da koma bayan Allah la'allahu wai a tunanin wata kira waɗannan gumaka nasu dun sauru da ko su kan za a taimaka musu ta bangaren gumakan ai yumna kuna min azabi lahi ta'ala ina ganin wai gumakan nan za su hana su shiga azabar Allah ta'ala بشفاعة آل هذه الشيطان لكم كان ذات النذو بزعمهم أما أليه كاوز وأنكم لما رب هذا يشعر ولا يستطيعون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند Allah ya محضرون
ce la yastati'u na nasrahu waɗannan gumakan ba za su samu ikon taimaka musu ba ai ali hakan gumakan nasu ba su da ikon da za su taimaka musu a ranar lahira a nan nuzilu manzilatar kokala an ajiye gumaka a wannan zance a mazaunin masu hankali don mai hankali shi ne ka samu ikon yin aiki shi ko gunshi sandararre ne ba rai a cikin yawa ballanta na hankali amma sai aka ce layi tafi una gumakan nan ba sa samun ikon nasarar taimaka musu وهم أي آلهة من الأسلاف أبا هم وفن هذا الزوجما كم سوء جند وتل جنات وتالون يمودرون ثم أبا بحل الصوان لهم بريق النار أشكروا معهم تعالى إذا أنظر على القيامة yawan tashi ta kagare a wurin hadda zuma kan da suka bauta biyu za a zuwa su ta domin Allah ya faɗa suratul anbiya أنتم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لهواريون أنتم كوكا جري وما تعبدون من دون الله أبدا كنت قوتا وكما باين الله hasabu jahannama makamashin jahannama ne da ku da abu da kuka bauta ba to shi ne nan Allah ya ce wa hum lahu jundu ruhu da ruhu wa hum su zuba kana da suka bauta wa jundun wato taro ne da za a tara su lahu gare su muhu da ruhu da kuma a halarto da su fitar cikin wutan ma'auta a yau a cikin wutan nasu ولا يحزنك فلا يعجبك قولهم نعم إنهم على ما يصرون وما يعلنون Allah ce fala ya hazo ka kaulo a wannan kira a wata kira kuma fala yi hujin ka kaulo kaulo fatin gaske na ka gare ka ya rasulun layi suke ce maka lafta musalar kai ba manzo bane wa gairu zalika da wani wannan to fala ya hazo ka kai ya bakanta maka da ya rasulun layi inna da alamu ma yusirruna wa ma yuqrinun dan dai mu in ji Allah mun san abin da suke koyewa abin da suke faɗin sa a asirce wa ba yi kodina da abin da suke bayyana wa min zalika wannan faɗi na wa gairi da wani sama farujati za mu za mu musu sakayya da irin abin da suka aikata a ranar lahira na'am
أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو كثير مبين
Allah ya ce a wani jiran insani yanzu shi ɗan adam wanda yake kafiri aka ce wa huwa al-asibdu wadi aka ce shi ne aji dan wadi a wani kauli kuma aka ce lama lafi uban ibn khalaf al-jumali ta sauka ne a dalilin uban ibn khalaf al-jumali to ala ayi halin dai ɗayan biyun ne kowanne kafiri ne maƙiyin Allah maƙiyin manzan Allah kuma ba wanda baya gaya wa manzan Allah baƙaƙen magana ta kafirci to nan Allah ya yake masa rabbi ya ce a wani ne da insani yanzu shi dan adam ne yake kafiri bai san cewa Allah khalaqa lahu min nutfatin mu ne muka halice shi daga ruwan maniyi ba ai maniyi ila an sa ila an sayyarnahu ruwan mani wanda yake za ka yi bincike shi ma ka goce shi saboda launinsa da wannan ruwan mai launi muka halicce shi ila an sayar nahu har muka sanya shi shafi da ya zama mai ƙwari a cikin mahaifa da ya zo duniya kuma ya zama ƙauyar mai ƙarfi fa iza huwa yayin nan kuma shi daga ƙarshe ya zama kasibu mai yawan kusuma ai ka shadidul kusumat mai yawan jayayya da nagare mu in an ce Allah yana da ikon yanzu tashin alkiyama ya ce ƙarya ne an an ce masa Allah ya ce ta da matattu ya ce ƙarya ne ya manta mu ne muka yi shi daga ruwan mani wanda yake mai rauni har muka mai da shi ya zama mai ƙarfi har ya fito duniya ya zama mutum ya zama ya yi ƙwari yayin nan kuma sai ya tsige da yin husuma da jayayya da nagare mubinin kuma ya zama mai bayyana wannan hukuma ta da ce fi na fiye ba a cikin kore tashin alkiyama na'am وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم wa taraba lana masalan shi wannan kafiri a tudul waji ko kuma ubay ibn khalaf al-jumahi har ma yana buga misali gare mu inda Allah fi zalika cikin inkarin da yake yi na tashin alkiyama wa nasiya khalqa ya manta halittarsa da muka yi minal mani daga ruwan mani nan wa huwa halittarsa da muka yi daga ruwan mani mai rauni har ya zama ɗan adam mai ƙarfi a garabu shi ne mafi baƙon abu min mislihi daga misalin abin da yake inkari shi ne tashin alkiyama inda Allah shi ya halicci mutanen da ya kasu duniya to dan an ce zai iya dawo da su bayan an mutu ne baƙon abu a cikin wannan abin da ya zama baƙo shi ne ka duba halittar da Allah ya maka asalin ka da ruwan maniyi ne ya zauna a cikin mahaifa kwana arba'in ya canja ya zama gudan jini kwana arba'in ya sake canjawa ya zama tsoka kwana arba'in sannan aka busa maka rai aka halitta ka zo duniya kana mai launi komai sai an yi maka har ka fara koyon zama ka fara koyon rayuwa ka fara koyon tsayuwa ka fara koyon tafiya har kai ƙarfi kai ma kana iya ɗaukan wani wannan ai shine abun mamaki yadda a ce in an mutu za a tashi wai wannan kafiri har yana bugawa Allah misali ya manta da halittar da Allah ya masa da daga ruwan mani nan ne launi kala yana cewa shi wannan kafiri man yuhiyar izama waye zai raya kasusuwa wasiyar rahimu alhalin kasusuwa nan sun rubutike ai ba da su zama rubutukakku wannan ya kulbin ta'i bai faɗi wannan sura na rabin da ta'un ba tunda an ce al'izam asusuwa li'anna wa ismun domin suna ne la sifa ba sifa ba wa ruya an rawaito hadisi annahu cewa shi asbul wa'id akaza azuman ya dauko wani kashi ramiman rubutugaje kashin da ya tsufa ya fara barbacewa fafattata sai ya marmace shi a gaban manzo Allah ya rike tsohon kashi ya marmace shi a gaban manzon Allah wa qala lin nabi sai ce wa nabi sallallahu alaihi wasallama a tarajuhu illahu hada ba'da ma baliya wa ramma shin kana ganin Allah zai raye wannan kashin da kake marmacewa ba'da ma baliya bayan wannan kashin ya tsufa wa ramma ya marmace fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa na'am wa yurki dukan nar ƙwarai kuwa Allah zai laye wannan ƙashin da kake barmashewa kuma Allah zai shigar da kai wuta kaga ya gawa kansa na fifi da kike ke shiga wuta don Allah ba zai tsare ba tun da yake zai shiga wuta to ya tabbata wannan kafiri zai fito da kawo rufe tsare kuma zai iya shiga wuta domin imamu na wajen kauluhu wannan manzo Allah da ya ce na'amu wa rukitu nara ku ci da min haza ana rukon wata fahimta daga wannan annahu maqdun da kubri an yanke shakku daga barin kafircin wannan kafiri cewa ba zai taba barin kafirci wa kuludihim fil nar da kuma da waka a wajen babu shakku inda manzon Allah ya ce wani sulukan nar wa ziyadatu zalika fil jawabi qalu wannan jumla ta karshe a cikin amsar da ya bashi ai bai aka masa kana ganin Allah zai rama wannan kashin bayan ya tsufa ya jijjike amsa ita ce ai na'am ai ta ce amsa amma sai masa ziyada to ƙarin da ya masa cikin wannan amsa cewa wani turukan nara da annahu muta'allitu domin azi dan wa'ilu bai kangara ne la mutafahimu ba ne na mafahimta bane tambayar ta ta kangara ce ba ta neman fahimta ba wa jaza'ul muta'allifi al-munkir amsa da ake bawa mai kangana mai inkari shine an yujaba bi ma yakrau a amsa masa da abin da yake ki bai kamata ka ba mai inkari mai kangala amsa da abin da yake son ci ba sai ka amsa masa da abin da ransa baya son ji wa bididdi ma ya tarakabu kuma a bashi amsa da kishiyar abin da yake sauraron ji shi abin da yake sauraron kawai a ce na'am ko kuma a ce masa a'a to sai aka tsara masa wa yudkiru kannan wa yusamma inda ulama'il balaga al-uslub al-hakim ana ambatan irin wannan a wajen malaman balaga al-uslub uslubi ne al-hakim wanda yake mai hikima usulubul hakim usulubi na mai hikima mutumin da yake da hikima a zance shi yake iya zuwa da wannan azancin a cikin zance idan ka san mutum tambaye da ya maka ba ta fahimta ba ce inkari yake jira yake ka faɗa ya musa to sai ka zo masa da usulubul hakim bayan ka amsa masa din sai ka ƙara masa da kalmar da za ta bakanta masa rai domin kar ya ƙara maka irin wannan tambaya ta izgilanci da ta'alluci na'am a kuri yuri hallazi Allah ya ce kul ka gaya maka ya Rasulallah yuhyi hallazi ansha'aha awwala marratin allazi ansha'aha ubangijin da ya halice ta awwala marratin a farkon shudi yuhya shi ne zai raya wa huwa bi kulli khalqin alim shi ko Allah masani ne da dukkan halitta ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim ba kamar da za mu faɗi a gurare da yawa saboda ana magana ne akan halitta da rayar matattu sai ce wa huwa shi Allah alimu basiri ne kulli khalqi da dukkan halitta ai makhluqi dukkan wani abun halitta Allah yana da shi mujibida a dunkule ko kufassila da kuma a rarrabe qabla khalqi Allah ya san da wannan halitta dukkan halittarsa wa ba da kanki da kuma bayan ya halicci wannan abu sannan ya san duk abin da yake cikin halittar na mabambantan yankoki da aka haɗa aka halicci wannan halittar ina fata an gane ai bi kaifiyati kalkiya Allah yana sanar da kaifiyar yadda ya halicci wannan halitta wa bi ajza'i da yankoki da suka haɗu kamar bangaren nama da ƙashi da farko da jijiya da jini da ruwa da yake cikin ɗan adam gaɓoɓi haka wanda suka yi tarkibi a cikin halittar ɗan adam irin su kai da wuya da kirji da kafaɗa da hannu da ƙafa da sauransu duka wannan Allah yana sanar da su tafsilan a rarrabe to dan an ce kuma zai tada zuwa ranar da alkiyama an an mutu da zai gagare shi annabi da ala lakum الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون allazi ja'ala lakum min shajarin akdal nar shi ubangijin nan masani da dukkan halitta allazi shine ja'ala lakum ya sanya muku naran wuta min shajarin akdal daga bishiya wacce take koriya danya kenan danyar bishiya sai a yi kirce kuma a fitar da wuta a jikinta malam yace a shajarin akdal din nan shine albaraku itacen zurmani wal afari da tumfafiya au ko kuma kullu shajar kowace bishiya ma amma dai wanda suka fi saurin fitar da wuta suna ɗanyu ba kamar zurman din da tumfafi yanzu za ka ya gode da ɗanyen takarsu idan ka yi kirke kuma sai ka samu wuta da za ka hura ko ka dafa abinci da ita a lokacin da babu ashana kenan kirce ake yi a samar da wuta da za a yi amfani da ita illal inaba in ban da bishiyar inabi an ce ita kadai ce ba a yi kirce ba ta fitar da wuta amma kullu shajar da malam ya ce albaraku wal abaru ko kullu shajar ko ko kowace irin bishiya ana iya kirce a fitar da wuta a jikinta tana danya in dai ka iya yadda ake yi illal inaba ne bishiyar inabi ta kadai ce ba ta fitar da wuta Allah ce fa iza antum yayin nan ku tutuna kuna hura wuta minhu daga wannan koren itace da kuka fitar da wuta a jikinsa ai zaka da hura kuna kirce wa hadha dalun ala al-qudrati ala al-ba'd wannan ba fitar da wuta a jikin danyen itace kore kai yana nuni a bisa ikon da Allah yake da shi al-ba'd a bisa tashin alkiyama fa innahu jama'a fihi bayna al-ma'i wa an-nar wa al-khashab a lokacin fitar da wutan na a jikin kirce Allah ya hada tsakanin ruwa da wuta da kuma itace shine kashab domin itace al-akdar kore aka ji danye ne kaga akwai ruwa a jikin duk danyen itace akwai ruwa a jikinsa to sannan gashi kansa itacen da danyen takarta kuma ga wuta abu uku ya haɗu a guri ɗaya wanda dukkan su kuma idan akwai ruwa wuta ba ta samuwa jikin itacen ko da an sa itacen falalin ma'un mai ito unnara shi ruwan da yake jikin bishiyar nan baya kashe wutar walan naru turikul kashe ba ita kuma wutar ba za ta kona wannan itacen ba ruwan jikin itacen shi zai hana itacen ya kone kuma ruwan jikin bishiyar ba zai iya kashe wannan wutar har mutum ya gama dandala ko ya tsotsana abu da ya tsotsana na wannan kirke ya zai ya hura wutar ta ko makamashi da yake so ya hura inda Allah ya ga dama wutar ko da ta kama ruwan jikin bishiyar sai ya kashe wutar ka tambayi ma za ka biya kike ji wajen hura ɗanyen itace ai ana shan wahala sai a yi ta fama da sa roba da makamashi ya karɓi wani lokaci makamashin ne kawai yake ce in ya mutu shi ke ɗaika shan ma ya mutu to amma Allah da hikimarsa idan aka yi wannan kyattan ruwan jikin bishiyar ba zai kashe wutar ba kuma wutar ba za ta ƙona itacen ba har mutumin da zai dangana ko ya ɗosana ya gama ɗosanar wutar sai dai ya yi buƙatarsa wutar tana nan sai dai ya kashe ta wannan duka kudura ce ta Allah da yake buga misali da ita akan ikon da yake da shi na tashin alkiyama a wale kan da duka na kasa wata wani aron Allah ya ce a wale kan da duka na kasa wata wani aron yanzu ubangijin da ya halitta sammai da alkai ai ma'aikatan ya tare da girman su dan dan adam ba abin da yake ganin musu girma fiye da sammai da kansu in kada da kanka sama dai sama din nan ta tokare ko ina baka taba ganin wani abu da ya kai faɗi ko girman sama ba haka nan ƙasa duk inda dan adam ya taka a duniya to akwai ƙasa a gurin ko kogi ne karkashin sa akwai ƙasa ko ruwa ne ko teku ne karkashin sa akwai ƙasa to dan adam bai da wani abu da ya taba gani wanda ya kai girman sammai da ƙarshe in ba haka ba ai halittar Allah tana da yawa akwai abubuwan da yan an mutunta sammai da ƙarshe a cikin su kamar akwai da babu ai Allah ya ga mana wasi a kursiyu husamawa wal arab kursiyun Allah ta yalwaci sammai da ƙarshe bi ma'ana ta ci su faɗi da za a shimfiɗe sammai bakwai a zuwa shimfiɗe ƙarshe bakwai to kursiyun Allah ta fi su faɗi faɗin su bai kai faɗin kursiyo kuma manzo Allah a hadisi yace da za a ɗauke ta kursiyo a sa ta cikin al'arshi to sai ta zama kamar ƙawanya ne ko dole da ka jefa shi a cikin dokar daji kaga misalin ma ba zai misaltu ba inda iya faɗin inda zoban nan ya kwanta shine misalin girman kursiyo sauran faɗin daji shine faɗin al'arshi amma ita kuma kursiyun da za a shimfiɗe sammai bakwai da ƙarshe bakwai to ba su kai kursiyun faɗi ba to amma shi ɗan adam ko yaushe Allah yana mana misali ne da sama da ƙasa saboda shi ne abin da idan yake ganin mafi girma a wale kan da zai kalaka samawati wal araba yanzu ubangiji da ya halicci sammai da ƙarshe ma a idan ya tare da girman da suke da shi amma a ce shi ne ya halicce su yanzu wanda ya halicci wannan halittu masu girma laisa bi qadirin ba bi iko ba ne ala an yuhi ala an yakhluqa mithlahu abu ta ya halicci mutane irin bayan sun mutu ai ana fiye ya halicci mutane ɗan adam su gani ko wanda suke cikin wato karamar halitta ce ɗan adam tunda sammai da ƙarsai duk kafircin kafiri da inkarinsa ya yadda sama da ƙasa ta fi shi girma ta fi shi fani to tunda Allah shi halicci sammai da ƙarsai har ma an tambaye su wal in sa'alta hum man khalaqa samawati wal arda yaqulunna la idan an tambaye su waye halitta sama da ƙasa ko sammai da ƙasai za su ce Allah ne to me yasa kuma an an ce in sun mutu Allah zai dawo da su kuma suke mutu tunda kun yarda shi halitta sama da ƙasa duk da girman su to yanzu ba ku yarda ba kuma yana da iko Allah an ya kaduka zuwa launi ya halicci halitta irin al'anasi ƴan adam da shigar da suka cikin kankantar halitta an kwatanta da sammai da kansai to in karu kuwa in an mutu ne ba za a iya tashi ba za a iya dawo da su Allah ya ce ba da Allah ya amsa wa zatin sa da zatin sa a wale kan lazi ta zama da tsada bi tsarin da yin alaƙa da mutu lahu yanzu ubangiji ne da ya halicci sammai da kansai ba yi da ikon da zai halicci masu ƙananan halitta ya adam irin Allah ya ce ba la ai huwa qadirun ala zalik Allah mai iko ne akan halittar ‘yan adam bayan sun mutu. A jaba nafsahu Allah ya amsa wa zafinsa da kalmar nan ta bala wa huwa al-khallaqu alim Allah shine al-khallaqu da yawan halitta. Mubaraka ne al-khaliqu. Kace al-khaliqu mai yin halitta. Al-khallaqu ay al-kathiru al-khalqi. Mai yawan halitta al-ayyubu basari kulli shay'in da dukkan komai. Inna ma amruhu إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
shay'an Allah yake kadai dai amru lamarin Allah idza arada shay'an idan yayi nufin wani abu ai yayi nufin halka shay'an halittar wani abu kadai dai an ya kula lahu sai ya ce wa wani abu kun kasance fa ya kulu sai ya kasance ai fa huwa ya kulu na abu sai ya kasance yadda Allah yake nufi wa bi qira'atin al-qur'an qira'a wa bi nafi da fasa'a yakuna kun fa yakuna adafan ya zama adafi ne ala yakuna ay yakuna lahu kun fa yakuna amma a kan kira ta wani kun fa yakuni fa subhanallazi sarki ya tabbata ga ubangijin nan da ke yi ba da kudu kullu shay mallakar dukkan komai yake hannun ikon malakutu ba na mulki kullu shay bi da tilwawu wata an ƙara waudata idan ka cire waudata a malakut to ya kuma mulku mulku ne aka ƙara waudata ya zama malakut to an ƙara wannan waudata ne bil mubalaga domin kaiwa matuƙa wajen mallaka wa kazalika nuri ibrahima malakutan samawati wal ard malakutu ne abin da ake yi da su shine al-mulku mulki amma wasu malamai suke cewa al-malakutu shine mulkin Allah da da yake cikin sammai bakwai al-mulku shine mulkin Allah da yake cikin kasai bakwai to amma kuma Allah duka ya haɗe su a kalma da yake wa kazalika nuri ibrahim malakutu samawati wal ardi kaga malakutu din yana nuna mubalaga ne kaiwa matuƙa cikin iko ai al-qudratu sarki ya tabbata ga Allah wanda iko na aikata dukkan komai ya tabbata biyayi a hannun ikon malakutu kulli shay mallakar dukkan komai ya tabbata a hannunsa wanda dai turjauna kuma zuwa ga Allah ne ake komar da su ai turadduna ake komar da su bil akhirati a ranar lahira Imamu Sawi yace tatimmatu ya kawo ta cikar zance game da lamarin wannan zuwa ta yaƙi yace ta kaddama fi fadli yaƙin annaha qalbul qur'an ya gabata a farkon sura cikin falalar wannan sura ta yaƙin cewa annaha qalbul qur'an yace zuciyar alqur'ani wa wudu zalika fuskar da ake gane wannan annaha ita yaƙin ishtamalat ala alwahdaniyyati wa risalati wal hashr ta kunshi abubuwa guda uku na farko alwahadaniya kaɗaituwar Allah na biyu shine wanda sala manzanci da Allah ke aiko manzanni wal hashir da kuma magana tashin alkiyama to wal imani bi zalika shi kuma imani da waɗannan abubuwa muta'alliqun bi rayuwa ne bil qalbi da zuciya abu ne da ya shafi zuciya don ka faɗa da baki ba wanda yake da yakinin fi Allah mu da za mu kalli zahirin ka ne tunda ka furta amma dai Allah shi ne ya san gaskiyar niyyarka abin da ya shafi wahadaniya da risala da tashin alkiyama wannan abu ne da ya shafi zuciya falizalika domin haka ne kun ne kalba aka ambaci yasin zuciyar alqur'ani saboda waɗannan abubuwa guda uku kusan su ne mafi rinjaye a cikin nan ومن هنا دجلن أمر مزالا يكو مني بكراءة هذا كرم تياسين عند الموت غير أوجه وند يحلم سومتوا بكم لأك لأن أحاله فتاغي قال لها اقرأوا على موتاكم با سورة ياسين وعلى الميت كما يكو مني أخرى تاو ممتي ما باين يموت ko da an kashe makabarta ko an binne shi ko an dawo gida ne yana da kyau ka karanta goma suka surar yasi da ya kuna da kalbu domin zuciyar wannan mamaci ta zamanto kad aqbala ala Allah ta'ala ta fuskanci Allah ta'ala ko da shaitan ya zo na kokarin tusa mata kalmar kafirci yana kokarin raba ta da imani to surar yasin din za ta taimaka wa zuciyar wannan bawa ta fuskanci ubangiji da kyale shaitan musamman shi al-mutabar wanda yake halin fita zai yi falizalika aha li yakuna alqalbu qad aqbala ala Allah ta'ala yayi umarni a karanta yaci ga mamaci ko wanda yake halin fitar rai domin zuciyar wannan mamaci ko wanda yake halin fitar rai ta fuskanci Allah ta'ala wa raja'a amma zuwa zuciyar ta komo daga barin wannan Allah to bai kurau inda hu sai a karanta a wajen mamacin nan ko mai halin fitar rai ma ya zaru bi yi kowatan wa yakinan a karanta masa abin da zai kara masa kalbin imani wa yakina da kuma takantancewa da lamarin ubangiji wanda shi ne hikimar karanta yasin ga mamaci ko da yake halin mutane saboda tana kunshe ne da waɗannan abubuwa kuma yake dukiyar alƙur'ani na'am sai lokacin ko goma ta yi alhamdulillah kwanan da mutum ya yi mutum shiga wani kafa صدق الله العظيم
alhamdulillah alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya gane da mu marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah ya bada su gidajen su lafiya Allah ka karɓo azumin mu da sallolin mu da dukkan ibadun mu da azumin mu da muke gabatarwa a wannan wata Allah ka sanya mu da cikin bayi daga kake yantawa da gudun wuta a cikin wannan wata. Wato taimaka mana Allah ka taimaka musu. Waɗanda suke ba da sadaka Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi. Waɗanda suka saya mana janareto suke saya mana man janareto Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi. Allah ka ji ɗan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da malamanmu da maƙotanmu da suka rigaye mu. waɗanda suke raye za mu taro Allah ka za mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الربا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله